بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na talata sha bakwai ga watan dulhijja hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ashirin da ɗaya ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi al القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخيري آه إذن دي بأمان تابا Malam ya ɗauko wata ƙadiyya mai matuƙan mahimmanci wanda 'yan shi'a suke ta soki burutsu a kanta kuma yake maida masu da martani, inda mun gabatar da cikakkun bayanai a kanta a karatun da ya gabata. Dangane da ayar da Allah maɗaukin sarki yake cewa alam yi anilin ladina amanu an ta qulubuhum لذكر الله وما نزل من الحق wai lokaci bai yi ga masu imani ba ne zukatansu da cika da tsoron Allah game da irin abubuwan nan da ake saukarwa na gaskiya? Kuna fahimtar wannan? To sai shi tijjani a samawi sai zabar ɗiya sai ce ayan ta sauka a lokaci kaza ne. to bayan da malayi martanin ma'anan ma'ayan tukuna a duniyan tafsiri cewa kwata-kwata abin da yake sai fassara ayan da shi ba ma nan ayan ta dosa ba to shi ne malin sai ya ce hazil hadisa fi bidayatil bi'itha wannan abin ya faru ne a farko-farkon zamanin da aka aiko annabi وهي قبل نزول الآية قطعا mun gano wannan da kyau ko tun kafin saukan ayan ne kai tsaye ita wancan hadisa da muka karanta a baya ta faru fa innal aya fi suratul hadid mala ce domin ita wancan aya alam ya'ani ta zo a cikin suratul hadid ne wa suratul hadidi madaniya ita kuma suratul hadidi yar madina ce وأما زعمه أن نزول الآية في الحث على الخشوع شون دي وي آية تاسو كتنا قرية تدسا بيس زو ماسوس أوران الله كان بعد سبع عشر سنة وي باين شكرا قوم الشابوكويني من نزول القرآن da saukan alkur'ani haka ya faru fa haza in ja fi ba'din riwayat fa huwa mu'aridun bima ja fi gairiha in akwai ruwayan da ya zo ya faɗa haka to akwai ruwayoyin da suka zo kuma da saɓanin wannan shi ne za mu zo mu karanta fani bin abbasin radiyallahu anhuma annahu qala daga abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara masa yarda ya ce inna allah astabta'a qulubal mu'minina allah maɗaukin sarki ya ga jinkirin zukatan muminai fa'atabahum ala ra'asi thalatha ashara sana sai Allah maɗaukin sarki ya saukar da zargi kwabarwa ne da zaburarwa kamar kalma na zargi a daidai shekara na sha uku min nuzulul qur'an daga saukan alqur'ani jama'a irin wannan wani lokaci mukan yi shi don a zaburar da wani sai a zo da kalma kamar na zargi kuna fahimtar wannan to maki wanda bai san inda gaskiya take ba sai koma ya makale yana cewa to kaga ai ma zaginku ake yi hantaran ku ake yi wulakanta ku ake yi kaza da kaza ake maku shine abin da ya faru a nan wajen Allah maɗaukin sarki na ƙoƙarin zabarar da al'amarin sahabbai ne su yi da gaske shi kuma sai yake ganin a'a ai zarginsa ake yi wannan hadisi ma ce zakarahul bagawi fi tafsiri bagawi ya ambace shi a cikin tafsirin shi mai suna ma'alimat tanzil a mujalladi na hudu shafi na 297 wa ibn kathirin ibn kathir ma ya ambace shi fi tafsirihi a cikin tafsirin shi a mujalladi na hudu a shafi na ɗari uku da goma mala ya ce wa fi sahihin muslim an ibn mas'ud radiyallahu anhuma ya zo cikin sahihu muslim daga ibn mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ya ce ma kana baina islamina wa baina an atabana Allahu bi hazil aya ya ce da musuluntanmu zuwa Allah maɗaukakin sarki ya zarge mu ta hanyar kwaɓa mana a cikin wannan aya na alammi an na amanu illa arba'u sinin ita shekaru hudu ne kun gane wannan da kyau ku wannan ruwayan kuma al'imam muslim ya fitar da ita a kitabu tafsir babu ƙauluhu ta'ala alammi an na amanu a mujalladi na hudu a shafi na dubu biyu da ɗari lamba dis na dubu biyu da ɗari uku da sha tara da lamba na dubu uku da ishirin da bakwai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. wa ruwayat ibn mas'ud as-sahhu min gairiha ruwayan nan na ibn mas'ud ta fi duk wata ruwayan da ba ita ba inganci fa innaha fi sahihi muslim saboda ita ta zo cikin sahihu muslim ne وهي dalilin ala anna itaballahi lahum bil aya domin ita ke bayyana cewa hakikanin zargin da Allah ya masu cikin wannan aya kana fi bidayati islamihim wannan ya faru ne a farkon musuluncinsu khilafan lima za'amahu rafidi sabanin abin da wannan dan shi'a ke riyawa annahu ba'ada saba ashara sana wai sai bayan shekara goma sha bakwai min nuzulul qur'ani lokacin da alqur'ani ke sauka ce shekara hudu ne wa amma ta'anur rafidi fi sahaba mala yace zargin da wannan dan shi'a yi masahabbai bi za'amihi annahu lam tahsh lan takhsha qulubun sabiqina minhum wai zukatan waɗanda suka shiga musulunci da farko-farkon nan ma wai bata cika da tsoron Allah ba fakaifa bi man ata ba'dahum to kuma ya waɗanda suka zo bayan su kuna gane wannan ‘yan sahun gaba irin su Khadija irin su Aliyu ba su cika da tsoron Allah ba to ina ga wanda suka zo a bayan su kuna fahimtar wannan da kyau ko domin kada mai ɗan shi a waya fara musulunta a duk duniya zai ce Aliyu ne to kuma ya ce bai da imani shi ma to da maganar da ya faɗi kenan ana son a zagi su Abubakar ne ka fahimci wannan amma kalman zagin kuma ka juya ta sai da kuma kansa aliyin a bisa nazarinsu to su ‘yan farko-farko imani bai shiga zuciyansu ba to ina ga ‘yan ƙarshe-ƙarshe kuna gane abin da ya faɗa shi wannan ɗan shi'a ta ƙadari ko fahazihi da'awa batila doktorin ruhaile ya ce wannan da'awa ce ta banza yayi kun gane wannan wa firyatun zahira kuma ƙarya ne a fili ya rudduha ma sabata fi sirati sahaba abin da zai watsi da wannan shine abin da ya zo cikin tarihin sahabbai radiyallahu anhum min akhbarin tadullu ala tahqiqihim a'ala maqamatul khushu da ke tabbatar da cewa sahabbai sun taka mataki na ƙolu-ƙolu na tsoron Allah, wa shiddatu khawfihim min Allah, kuma suna cike da tsoron Allah matuƙa wa kathrati buka'ihim min khashyatihi sannan sukan yawaita kuka ma na tsoron Allah, mimma la yunkiru illa mukabirun ba wanda zai inkarin wannan sai wanda ya ƙi gaskiya da gangar, au jahilun ko tantirin jahili. فمن ذلك ما رواه الشيخان Mala ya ce yana daga abin da ke tabbatar da wannan abin da muka ambata yanzu abin da Bukhari da Muslim suka ruwaito min hadisi Anas radiyallahu anhu qala hadisin da Anas ya ruwaito Allah ya ƙara mashi yadda ya ce khataba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama khutubatan annabi ne mana khutuban da ma sami'tu mithlaha qattun yace da ɗaya bai taɓa jin irin wannan khutuban ba qala faghatta ashabu rasulullahi sallallahu qala yace law ta'lamuna ma a'lamu annabi yace da kun san abin da na sani la dahiktum qalilan da dariyanku ya zama kaɗan wala bakaitum kathira da kuma kun yi kuka mai yawa قال ابن مسعود يجي فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجوههم sai sabon annabi suka rufe fuskansu da mayafinsu lahum haninun suna ta shashekan kuka suna ta rusa kuka wannan ba takawa ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ko wa fi riwayati muslimin a wata ruwa na al'imam muslim ya ce haninun ha ba ha ba bi ha kun gane wannan wannan hadisi yana cikin sayo bukhari a kitabu tafsir babu la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum a ƙarƙashin babin da ke cewa ba komai za ku matsa ma tambaya kai ba domin aka buɗe muku al'amarin bakanta muku zai yi karanta batul bari mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da tamanin lamba hadisi na 4621 haka sahihu muslim a kitabu fada'il babu tauƙirihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rashin babin da ke bayani akan martaba annabi a mujalladi na hudu a lamban hadisi na 2359 Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace walhaninu huwa sautin ladhi yartafi'u bil buka' shine sautin da ke fitowa na kuka mina sadare daga kirji wal khanin bil kha min al amfi shine kuka wanda mutum yake fitowa daga hanci karanta bado libari na ibn hajarin a mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da tamanin da ɗaya wal maƙasudu abin nufi a nan dai shiddatu buka'ihim min mau'izati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabbai kan rusa kuka riris in annabi yana masu wa'azi saboda yadda imani ya sansani ya kaka gida ya mamaye masu zuciya mun gano wannan yanzu kai dan Allah an taɓa maka wa'azi kai kuka yan sai ka ce imaninka da sahabi iri ɗaya ne su annabi yana wa'azi kuka suke kai ko ana wa'azi ihu kake kana dariya kuma su ‘yan shi na ana wa'azi ba kiɗa suke da waka ba mutumin da ya zama ɗan rawan banjo wai shi ne zai kalli sahabbai wai sai ce wai su ne ba su da imani cin da ba su zama ‘yan kwambe ba wa fi riwayatin ukhra li muslimin a wata ruwaya ta al'imam muslim ya ce fa nasul buka sai mutane suka yawaita kuka hina sami'u zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da suka ji wannan wa'azi daga bakin annabi wannan hadisi akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da shi a kitab fada'il babu tawqirin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a mujalladi na hudu lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da talatin da biyu وقد ثبت البكاء لبعض الصحابة mala ya ce irin wannan kuka na tsoron Allah da sahabbai suke yi ya tabbata ga wasu daga cikin sahabbai bal kana ba'aduhum ma'arufan bihi kai wani daga cikin sahabban ma da haka aka san shi mimma ya dillu ala shiddati khawfihim min Allah saboda irin yanda suke fice da matsanancin tsoron Allah wa khashyatihim lahu da irin yadda suke da cikakken hushu'i ga Allah fafis sahihaini hadithi ya zo cikin Bukhari da Muslim min hadisa Aisha ta radiyallahu anha a hadisin da Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ruwaito fi amrin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama ababakarin na umarnin da annabi ya ba abubakar an yi salliya bin nasi cewa ya je wa mutane sallah faƙultu ya rasulallah aisha ta ce sai na ce ya manzan allah inna ababakarin rajulun raƙiƙul kalbi abubakar mutum ne mai rauraunar zuciya idza qara alqur'ana in yana karatun alqur'ani la yamliku dama'uhu bai mallakan hawayen shi kuka yake ko kuma zagin qur'ani kuke ko yan shi'a kuna cewa ma bai shika ba har ɗaya daga cikin ku rubuta littafi mai suna faslul khitab fi ithbati tahrifi kitabi rabbil arbab wai bayani filla filla bayani dalla dalla da ke tabbatar da cewa alkur'anin nan littafin ubangijin ubangizai to an canza shi to mutumin da yake da imanin ƙur'ani ɗan jabi ne ke hannun mutane a yau shi za a karanta ma alkur'ani ya kuka in ga ɗan shi ana tafsirin alkur'ani raina ka yi in ga ɗan shi ana ce maka allah ya je cin alkur'ani raina ka yi wallahi a wajen ɗan shi a ya fi yadda da jaridan almizan sama da alkur'ani da ke karantawa saboda suna da aƙidan cewa alkur'ani na asali yana can hannun mahadiyul muntazar saboda sun ce babu wanda ya haɗa alkur'ani sai ali shi kuma ya ɓoye alkur'anin ba wani wanda ke ganin alkur'anin daga shi sai ya shi kuma su ke gadan abin kun gano wannan da kyau ko shi kuma mahadin nan ya gudu da alkur'anin ya shige sardab da shi to da aka ce an kafa jihuriya ta musulunci a iran to da me suke shari'a da ƙur'anin na iraki a wani sokawai da wani wani sunan shi mahadi ya taba da shi shine sardab ba za ka fahimci sardab ba sai an ce sokawai wani waje ne da ke da slab inda za a sa a rufe mai kenan sokawai kenan kuma a ɓamɓaro shi mana ko fotokofi ya ba mu mi ya ci gaba da riƙewan sanda zai fito ya fito da wancan original kofin a babu kuma ma tukuna an ce wai ƙur'anin na wajen aliyu kuma an ce sa abubakar sun kwace mulki a hannun shi don Allah wanda ya kwace mulki a hannunka ba zai iya kwace littafi a hannunka ba kalli irin wannan shirme da waɗannan ƙidahumai aka sa suke yin abin da gaba ɗaya bai yi kama da addini ba Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu to shine sai Malam yake cewa wa fi riwayatin a wani ruwaya ta ce inna ababakarin idza kama fi maƙamika duk sanda abubakar ya tsaya a inda kake a matsayinka lam yasma'in nasu min albuka lam yasma'in bai iya jiyar da mutane lam yasma'in nas bai iya jiyar da mutane saboda kuka da yake yi riris wannan hadisi akhrajahu al-bukhari bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi lafazin farko na muslim ne lafazi na biyu na bukhari ne karanta sayowar bukhari a kitab al'adhan babun ahalul ilmi wal fadli a haƙƙu bil imama malamai mutanen kirki masu falala masu mutunci da gaskiya da riƙon amana su suka bi cancanta su limanci mutane wajen jagorancin sallah karanta fatowar bari a juz'i na biyu shafi na ɗari da da sittin hudu a lamban hadisi na ɗari shida da da saba'in tara. sayiwu muslim kuma kitabu salati babu istikhlafil imami idza arada lahu udhrin a ƙarƙashin babin da ke bayani akan liman zai iya sa wani ya ci gaba da wa mutane sallah duk lokacin da wani uzuri ya faɗo mai jaz'in farko shafi na ɗari uku da sha uku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace وعن هشام بن الحسن قال وفي الحلية لأبي نعيم يادو أتشكين حلية الأولياء نأبو نعيم عن عبد الله بن عيسى قال لقى عبد الله بن عيسى يتشي كان في وحي كان في وجه عمر خطان أسودان من البكاء أبسكن عمر أكوي زاني هكا سكبتو تشر saboda tsaban kuka inda hawa yake gangarawa har sai da wajen yi shaida saboda kuka saboda tsoron Allah Umar na tsoron wani ne da zai kuka kun gano wannan da kyau ko in ba Allah ba to amma an ce wai sabai ba su da tsoron Allah kuma waɗannan mashaya taban na Iran har yau ba mu ga mutum ɗaya da ke da khattani aswadani min al-buka khashyati rabbil izzati wal jalal ba har yau babu ina fatan mun gano wannan da kyau dan kaga wannan da nadi ko da wata alkebba ta banza ka bi shi ka gani kan yana shan kwana za ga ya kunna sigari haka suke gaba ɗayansu muna gano wannan da kyau ko ko mashaya taba ne za zo suna zagan ma annabi sahabbai وعن هشام بن الحسن قال كان عمر يمر بالآية في ورده سيدنا عمر يا كسن شينا وش آية إن يزوينا كراتين شي ندري فتخنقه سي آية تشاكي شي فيبكي يباري ركوكا حتى يسقط har ya faɗi ma'ana in ya ji irin abin da ke cikin ayin ba wai ya kasa karanta ta ba kuka yake da tsoron Allah saboda ya ji abin da Allah ya faɗi cikin ayar amma kai yanzu sai a faɗa ba sai ka tuntsire da dariya haka na buga kafa ka karanta hilyatul auliya juz'in farko shafi na hamsin da ɗaya wa an uthman radiyallahu anhu annahu ja ila baitin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama usman ne zo gidan annabi fa akhbarathu aisha sai Aisha ta ba shi labari radiyallahu anha Allah ya ƙara ma Aisha yarda, annahum lan yat'amu ta'aman mundu arba'ati ayyamin ta ce yau kwanan su hudu ba su ci abinci ba. Kuma ki ji ba ta je gida ta ce yau gidan ba abinci ba. Mun gano wannan, amma la'ananniya ita ce wacce kawai don an samu matsala za ta ruga gidansu gidan ƙawaye, gidan ‘yan uwa, gidan maƙota, gidan ba abinci, barin mu ake da yunwa, so yake kashe mu, wannan wannan miji azzalimi ne, wannan wannan miji macuci ne, bai da tausayi, bai da kaza, ke ba mutu ne kirki ba ce. Ki ji tsoron Allah rufin asiri shine macen aure. Domin Allah ya ce, Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. in ba wannan ba ko na rantse da Allah ba ta da bambanci da waɗannan da ke gallafi dai a gani me alaƙanka da ita kun gano wannan da ke ku shi yasa annabi ya misalta matan auren da za ta biya buƙatanta da mijinta da je tana ba ƙawaye labari da karuwa amma da yake annabi ya ce laisa lana mathalis sau bai kamace in buga misali mummuna ba sai ya buga misali da ya ce kamar ɗan busuru ne ya haɗu da akuya ya barbare ta a fili a bainan jama'a kamar haka ne duk matan da abu zai faru da mijinta zo tana ba kawaye labari tana kaza ya ce kamar wannan ne ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda ya abin tsiya sai ga annabi yana kwatanta shi da dabba haka qur'ani yake yi irin wannan auren kashe wuta da ake annabi ya misalta miyan shi da tesil musta'ar ɗan akuya na aro shi an aro shi kawai don barbara ne shi la'ananne ne kun gano wannan da kyau ko shi yasa malami in ya zama ɗan banza sai qur'ani ya ce mashi kare qur'ani ya ce mai jaki in qur'ani yana son ya nuna mutum kasashe ne sai a buga misali da shi da me kuda wa in yaslubuhum adh-dhibabu shay'an la yastanqidhuhu minhu sai ya ce me ضعف الطالب والمطلوب kenan mushriki da wanda yake shirka ƙuda ma ya fi su karsashi ƙuda ya fi su ƙarfi ƙuda ya fi su himma jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa ba su ci abinci ba kwana hudu ke za ki iya yanzu nan za ki please call me sai ki sauke murya ƙasa Allah yunwa yunwa yunwa a gano wannan da kyau ko me ya faru kwana hudu kwana hudu mu ci abinci ba a taimaka mana da wanda aka yi ma police call me din zai shigo gidan ba sallama sai ganta tana shewa munafuka ga ta nan ta ƙoshe da kasan tumatiri amma ta ce ba abinci a gidan ka kalli tumatir da kyau akwai rama a jikin shi Allah maɗauke sarki ya sa mu dace. Allah ku ji tsoron Allah ya kuma ta. Daɗin mu ku da kuke karatu kuke sunna ba ku haka. Allah ya muku albarka to shine qalat aisha sai aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda ta ce fa baka uthmanu saboda tausayi sai usman ya fashe da kuka thumma qala muqtal lid-dunya thumma akhdara lahum ta'aman yace tar da duniya ta rasa gidan da za ta shaƙe da yunwa sai gidan manzon Allah nan da nan sai ya tafi ya kawo buhu guda na abinci katiran wa surrata da rahimi da buhun kuɗi an kawo buhuhuna gidan annabi sannan aka kawo buhun kuɗi kajin da salaf suke yi kun fahimci wannan da kyau ko gidan malamin ka zaka kai buhun shinkafa da katan ɗin taliya da na makaroni da na kuskus ka je ka kai garuwan manja da na man gyaɗa da na zuma da na man shanu ka kai wani buhun kuɗi yana buɗa ya ga daloli ne a ciki to sai ka zama ɗan albarka amma ba ka kwanta ka mimmike kafa wai malamin ka bai taimakon ka ba wai jaba wai ya suna addinin da malami ke taimakon ɗalibi ni ba ban san shi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko wai shi malamin nan mugu ne baya taimakon ɗaliban shi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun to a in dai malamin mugu ne bai taimakon ɗaliban shi to kila su ma ɗaliban mugaye ne ba su taimakon nasu ɗaliban ko kunya ba su ji wata da sai su mika ma yan budurwa ka kuɗin wata me ko su taimake da shi an bar mata back to sanda jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace wannan hadisi mala ya ce auradahu ibnu qudamatul maqdisi fi riqqati wal buka littafi ne na musamman da aka rubuta na bayani akan wanda abu ya faru ya sa su kuka zuciyarsa ta raurawa a shafi na 188 وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه أتي بصحفة فيها خبز an kawo ma Abdulrahman faranti cike da waina wa lahamun da manya-manyan tsokan nama. Falamma wudi'at wani zai ce, Allah mala, har menene ya muna ya tsinki. Falamma wudi'at ana ajewa baka sai fashe da kuka faƙila lahu ya aba Muhammad, sai aka ce, ya baban Muhammadu, ma yubiki ka, me yasa ka kuka? قال يجي حلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يا رسول ولم يشبع هو وأهله وأهل بيته من خبز الشعير بس تبا سامن وينن شعير كما يزكى شي وينن شنكافا سنجي سن ba. ولا أرانا أخرنا لها هو خير منها yace ba mu ga cewa wannan daman da aka bamu mu mu da gargaji romanmu a yanzu alheri ba ne sai ya fashe da kuka da tausayi da tsoron Allah ma a ce wasu abai ba su da tsoron Allah wanda a gaya ma wannan ya yadda jama'a da an karantar da shi wannan zai yadda da wancan karyar zai yadda ba Allah ya tsare mana imaninmu wannan hadisi aure da ho abu nu'aymin fil hilya abu nu'aymin ya kawo shi a cikin hilya juz'in farko shafi na ɗari وكان ابن عمر لا يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قط إلا بكى ابن عمر بيتبع أنبتن النبي وفاتي سيافشي دكوكا yana ambatan annabi sai fashe da kuka riris muna fahimtar wannan da kyau ko wai duk da wannan wai sabai ba sa tsoron Allah in ji dan shi'a ku gano wannan amma shi malaman shi suna tsoron Allah wanda baka taba ganin sun me sun yi kukan ba amma gashi nassi tabbatacce dan shi a yayi asara shi ya rasa wanda zai zaga wanda zai kiye ma ƙarya ya masharri sai sahabi kuma sahabin ba na kowa ba na annabi jama'a kallo wannan maganar da kyau kallo wannan maganar da kyau kuma da waɗannan la'anannu ne ake kiran mutane ake cewa wai ya kamata a zo a yi haɗin kan musulmi a haɗin kan musulmi a kan me a kan dagin sahabbai da cin mutuncin sahabbai a kan me za a haɗa kan jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa bayan da za mu haɗa kai da wani arne dole sai ya tuba ya bar kafirci sannan ne tukuna sai kai ya haɗu Allah ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum